بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صوتنا هتا أما بعد إن أنسان كيكسا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعها أقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda ya daidai da daren 25 ko 26 ko ba ku bije watannin musulunci ko ba a kai haka nan ba 26 26 ga watan rabiul awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda ya yi daidai da 11 ga watan goma miladiya shekara 2023 in ya inganta wannan kuma insha Allah ta'ala shine darasinmu na goma a cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna kitabul akhdari wanda mun ɗauki aƙalla sati biyar zuwa shidda ba a samu an gabatar da wannan karatun ba sakamakon wasu uzurruka da suka gita amma yanzu alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara za mu ci gaba da wannan karatun kahin kuma wani abin da zai sake dakatar da karatun ya zo muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu baki ɗaya idan bin mance ba za mu tashi bisa kan ma za ya jibu alaihi ghairu ma taqaddama ko to kenan za mu iya komowa daga tambaya ta biyu inda malamin akhdari yake cewa ka ayi shay'in yusluhu bihi farda aynihi kamar da wani abu ne ya kamata a ce mutum baligi ya sani ko ya nema wanda zai taimaka mishi don ya gyara abin da ya zama wajibi gare shi da abin da yake wajibi ne kan mutum to ya kamata a ce mutum ya nema ya san wannan abin a matsayin shi na baligi wanda Allah subhanahu wata'ala zai tambaye shi dangane da wannan abubuwan malam mai akadari sai yake cewa ka ahkamus sala kamar hukunce hukuncen sallah wa tahara da tsarki wa siyam da azumi sai malam ya fara da sallah saboda ita ce abu mafi girma cikin addinin musulunci bayan la ilaha illallah mun fahimta yan uwa wanda sallan nan mun sha bayanin ta muyi muhadara ina ji akalla guda hudu zuwa biyar wanda yake bayanin siffar sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wasu gaɓoɓi daga ciki ma mun samu mun yi su a aikace ko in ce abubuwa da yawa wanda kamar yadda kullum muke gani sallah ita ce ke bambance tsakanin kahuri da musulmi amma wace irin sallah annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa zaka iya samun mutum ya shekara 60 yana sallah amma bai taba yin sallah ba mutum zai shekara 60 yana sallah amma bai taba yi ba ai mun taba kawo kissa ibnu umar in ba namun ce ba ko ibnu mas'ud wanda cikin su wani ya ga wani latijo yana sallah cikin masallaci ya kasa hakuri ya magije shi yace wai babu shekara ka nawa kana sallah yace shekara 40 yace to na rance da Allah da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da gaskiya baba baka taba yin sallah ba sha annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata kila mutum bai cika ruku'i bane ko bai cika sujada ba yace wata kila ma bai cika su duka ba to wannan abin in ka bar ruku'i a cikin sallah a cikin raka'a in ka bar ruku'i ko ka bar sujada ko baka yi sai da annan Muhammad sallallahu alaihi karantar ba wannan raka'a ta lalace to cikin sallah in aka rage raka'a guda akwai sallah babu ita shi yasa mutane su san wa suke bi sallah ba kowane sakare ba kawai da ya shiga ba za ka miƙa kai dai a yi sallah ba ka da matsala wanda ku yi haƙuri yana ɗaya daga cikin jarabawa kuma yanzu da ta samu wannan masallacin da muke karatu ciki ka san ita gaskiya in ta zo a yi bayaninta ko da dai daga wannan sata a ce malam ku tattare kayan ku karatun da mun gode ba matsala ba ne ba kwarai da gaske mahi yawanci masu sallah nan na san sun lura da wannan wallahi azim cikin wanda za a sa gaba wani bi akwai wanda Fatiha ma bai iya ba wallahi kaka tanka ruku'in shi ko sujada shi ka gani to kaga wannan ba daidai bane ba wajibi ne ga shi wanda ya gina masallacin ko ga wanda ke kula da masallacin su yi tsaye su ga ka amanar da aka ba su wai ana cika ta daidai ko ba a yi in ba haka nan ba wallahi haƙƙi na harko yana komawa kansu iyaka abu guda ne daga kale ko ko da an kabbata sallah kaga wanda yake sallah ya fara ruku'i bai sai ka hita ka tahiyyar ka kawai dinan na sha bin sallai saboda ina tsoron in hita wasu kibini shi yasa ban hita amma ba daidai bane ba kamata yi ma in hita to sai da in na koma gida sai in tashi wata sallah a zamna lafiya amma wallahi wannan ba daidai bane kuma duk wanda ya bi irin wannan sallah ya sani bai da sallah wajibi ne musulmi hankalin shi ya dawo gare shi ki gane sallan na abu ce wanda take mai girma ba abun wasa ba sai ka ji mutum yana cewa ni ban da matsala kowa bin sallah yake aha ai ko kake cikin matsala dan mi ba kowa kake ba ajiye kudin ka ba dan mi ba kowa kai zai shiga gidanka ba dan mi in ka kwanta rashin lahiya ba kowane magani kake sha ba sai sallah ita da ba ta da kima wurin ga kowa kake bi ya kamata mu ga mu juna gaskiya wannan ba daidai bane ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa abu na farko da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi mabawa hisabi ranar tashin kiyama shine sallah in sallar ta yi kyau to shikenan in kuma ta lalace komai ya lalace balle sallar nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi iyakar kokarin shi kan ya bayyana ma mutane sallah kai ƙarshe har ya hawo mumbari ya yi sallah bayan ya kammala sallar shi yake ma al'umma to kowa ya saurara yake inna ma sana'atu haza ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na hawo mumbari ne na yi sallah ni yace li ta'atammu bi dan kawai ku yi koyi da ni yace wa li ta'alamu salati kuma dan ku san wani ta'allamu salati dan kusan kuma ya ne annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake sallah karshe ma sai yake kai sallu kama ra'aytumuni usalli italla irin yadda kaga ina yi sahabi ne sallallahu alaihi wa sallam yazo yayi sallah cikin masallacin da ya kowane masallaci a duniya a yazo cikin masallaci annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikin Madina bayan ya yi sallah ya sallame sai zo da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mai sallama bayan ya ma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi ya amsa mai sai annabi yake mishi irji fa salli ko ma kai sallah fa innaka lam tusalli dan kai baka taba yin sallah ba to in sahabi da wahayi ke saukawa gare su kai kana da wani uzuri da zaka cewa ka san mala abubuwa ne sun yawa in kai so kasuwa ko wani aiki balle in ka shiga galas kanka shaji yace sai ma kaman duka ba uzuri bane wallahi kawai malam ka bi shari'a annan Muhammad sallallahu alaihi shine zaman ka lahiya in dai wancan ya yi sallah sahabi a ce mai bai taba yi ba to me kike tsammani ni ko kai a mun fahimta yan uwa to bayanin sallah dai abu ne wanda yake mai muhimmanci kuma abu ne wanda yake mai girma wanda mun sha bayanin shi wanda kuma haƙƙi ne kan duk wani magidanci ya kula da iyan shi ya suke sallah ya kula da matan shi ya suke yin sallah annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malumai suka ce karara inda annan Muhammad sallam ya yi umarni a bugi yaro kan sallah ne cewa ya ku umarci yaranku da sallah tun suna ƙanana yace daga sun kai shekara goma ba su ku ba su kashi annabin da ke da tausayi da rahama yace a ba da kashi ka sa abin ba na wasa bane ba wanda kuma za ka samu magidanci ya taho masallaci bai bincika yajen shi sun taho ko bu taho ba ya suke sallah in ya koma gida bai bincikawa ita ta yi sallah ko su yin sallah ko bu ba dan an ce sallah malumai suka ce wai hatta sallar roƙon ruwa sallar kiskewar rana sallar gawa duk suna sallar roƙon ruwa duk suna cikin salloli wanda ya kamata a ce musulmi ya iya mun fahimta balle ita kiskewar rana ba ba za ka iya kai rayuwa haka mutu baka ga wannan abun ba amma roƙon ruwa ma za ka iya rayuwa haka baka ma sanya ake yin wannan ba amma sallar gawa abu ne wanda ya kamata a ce kowane musulmi ya iya ya ake sallar gawa in ai kabbara harko kabbara ta biyu kabbara ta uku kabbara ta hudu har kabbara ta biyar ana yi ko malam a daga hudu ake tsayawa ba a biyar ko shida ko bakwai a to ku koma ku bincike littattafan da ku karanta kwarai da gaske ina ji nan ciki ma ba a rasawa ko yawwa a daga hudu ake yin sallama ko to ya kamata dai mu je mu koya kuma ya kamata kahin ka kwanta kwana ka rubuta takarda ka ce in na mutu malam ahmad liman na masallaci dan feci ya mini sallar gawa ko kuma ka ce ladan ya mini ya rage naka ko liman ko ladan ka zaɓi guda ba lalle sai liman ko ladan ba a'a ka nemi mutumin da ka amintu da shi ka rubuta ya ma in ba shi ka ce in malam ahmad ba na a sa ladan in ladan ba na a sa malam rabu in malam rabu ba na a sa dogo kai ta zana mutane wanda kaga kai ka aminta da su amma in ba haka nan ba za a je dawo ka a damƙa ta hannun wani dan wuyi yayyata ya ga dama da ita wal annan muhammad sallallahu alaihi wasallam kad ɗayan ku ya yarda ya kwanta ya mutu ba tare da ya rubuta wasiya ba annabi bai kwanci ne amma mu yanzu duk ba mu wannan shi yasa sai kaga ka mutu ka bar rikici da yawa wanda kuma asali kai ne ya kamata ka warware ba ka warware ba ka kai ka bar abun a dunkule shi yasa sai ka ce to inna mutu wane ya mun sallar gawa wane da wane su mun wankan gawa wane da wane su sa gawa ta cikin kabari in su wane ba su na a sa su wane in su wane ba su na a sa su wane kakka je a ba wani laya cike da ugu yanzu da ma ka cikin ramina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da Allah ka taba tsayawa kai tunani wani yanzu ina mutu wa za a mun sallar gawa wa za a mun wankan gawa ba su da muhimmanci ko ba su da muhimmanci sai shi ke nan eh akwai ai duk mutanen ba su wasiya shi yasa amma gawa ana zawwa sai an ce to mai gawar yayi wasiya ne in mai za ya yi wasiya ga wanda zai mai sallah ko gawa mu zai ke da kwai tashi a hidda ta waje wannan ya yi mata sallah shi kuma wancan wanda yake mai sallah bai da dama ya ce a'a wani shiga ka yi sallah sai da lalura kamar amana ce ya damƙa a hannunka to kaka kuskura kuma ka ci wannan amana mun fahimta to kage in ba taba tunani ba yanzu sai kai tunani ko wai in na mutu ka aje aba wasu ɗan dan ba su kai ni ko wanda da gaske duka yana iya kasancewa balle akwai mutane wanda kawai su dai aje a kai gawa a dawo ba wani abu bane ba to ka lura da wannan to wanda yi kowa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ku ga magabata suna yin wasiya ka komo nan hulku su malam Jafar su malam Albani duk sun yi wannan wasiyar da kake gani a'a to kai sa kare ne kaya zaka mutu kawai haka nan a miƙa musu gawa ka fi sai da suka ga dama amma sai ka ce to da ɗana wane wane na ga sai iya wankan gawa in na mutu ki mun wankan gawa kan wanda ya mun wankan gawa in ba na ba duk abin da suka gano na aibu sai dai kuma a da Allah ya yi ba haka nan ne amma in wani kai a ce wani nan kuna kallon mutanen kirki inna lillahi ai gawar shi sai da muka lika hanci bugawa kawai take ta yi da an kukumbure shi ma tun kaya asa ya cikin rami ka gani wannan kuma ba daidai ba ne ba aka tallagawa wanda ɗanka zai iya tsayawa ya ɓata lokaci yana ma addu'a saɓanin wani duk da yanzu tallagawa biya ake wankan gawa biya ake yi abin da yanzu ba su da wani wahala in ba ku iya ba sai ku biya a muku haka na ake yi kwarai da gaske akwai wanda su aikin su kawai kuma nan su sun rubuta ba kai dan za su ci abinci wai wani mai sayar da kawai ne yake ma mala abdullahi gadan aya to ni malam sai da kawai ne yake ya halitta iya da Allah kawo kasuwa sai malam yace bahara da tsarki tsarkin farko shine tsarkin zuciya a same ka musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa i'budullaha wahdahu wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah shi kadai kar ku kuskura ku yi mai shirka to babban tsarki shine a same ka kana da tsarkin zuciya duk wanda bai da tsarkin zuciya to ko yana da sauran tsarkin na banza ne da na kamar ana biya makafiri fiqh ne akwai wani dalili cikin karatun yanzu wani arne ka dauko shi daga can wata kasa kana awal majibu alal mukallafi wal kun abin da wajaba akan baligi sai ka ida ce to mai malam in ka ida mai tani ka sallame shi dan bai gane mu kake ni ba bai san ma ni ko da da yaran ka ne kake magana da yaran da yake ji ne saboda shi abun bai rata ya san shi ba kai kai ne ma ka damu da wata abu sallah to babban tsanci shine tsarkin zuciya tsarkin zuciya a same ka kana da zuciya mai kyau wata irin zuciya ce zuciya mai kyau shine zuciyar da ba ta hada Allah da wani zuciyar da in ta samu matsala ba ta kai kuka wurin kowa sai wurin Allah zuciyar da in ta samu matsala abu na harko da yake zo mata cikin kanta shine ina da Allah yanzu wani yana wulaɗanta ka nan garin bari in kira kwamta shi kwamtar ya sani nan garin bari in kira sarki nan garin bari in kira alajuwa nan garin bari in kira kaza kaga abu na farko aikin da Allah cikin kai amma matsala yana samun ka abu na farko ka ce ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana iya kira shi bakka ne ba yaya kai babanka ne kwamtar police suna tsara hanya ka zage su sai ka kira baban naka baka same shi ba ya ai ka ta suka hanyar samu ko amma da ka tana so harko akwai Allah fa sai ya kawo ma mahita mun fahimta ne uwa to kenan mu kiyaye shirka da Allah subhanahu wataala wanda shirka akwai shirka karama akwai shirka babba dukan su ba su da kyau amma wanda sai hadari ita ce wurin zuwa bokaye wurin ɗan bori wurin malaman tsubo kaga mutum yana ɗaukar wasu layu da ugu kaga mutum yana waiga maganin tauri haba malam akwai wani maganin tauri ne asiri gaskiya ne amma inda abu ne mai kyau da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayani shi wai ga sabani a'a to kai malam sabani in ji hada kai da sabani kai musallan ke kai da kake son ka haɗu da mutane amma an ce za ku rinka sabawa da su duka wannan ba daidai bane wai kare tambaya duk mun san wannan wasu abubuwa ne wanda suke na shirka amma mutane ba su ma san hadarin da ke da kai cikin su ba me ya kare tambaya bokanci ne duk wanda ke da duk wanda ke dauke da ɗaya daga cikin wannan nau'ika asirin ko wallahi in ya mutu irin mutar da fir'auna zai shiga can zai shiga in dai ya mutu kan wannan shirkai duk sallar da yayi wallahi ta banza ce duk sallar da zai shi da fasto duk guda fasto in ya mutu ina zaya wata zaya ko baka yarda ba fasto ai malam duk wani kirista da kake kallon yana yawo wallahi in ya mutu kan kiristancin shi wata zaya wallahi kowane ne kuma duk mutumin da ya mutu yana bibiyar bokaye wuta zaya duk mutumin da ya mutu yana bibiyar malumin tsubba wuta zaya zaka ga duk matsayin da yake da a rayuwa cikin matsala yake zaka ga duk kuɗin da yake da a rayuwa cikin matsala yake saboda asali ya sauki wa'ansu ne ya sa su gaba maimakon ya sa Allah gaba wanda kullum ina ga mutane sai kaga mutum ya zo na mala a sa mu cikin adda wallahi an shiga gaba na sai in ce Allah ka mai doba shi yasa aka suka shiga gaba kwarai da gaske to malam sai da kasa Allah gaba akwai wanda zai ture Allah ya shigo gaba to amma in ka mai shi baya fa sai kowa ya shiga gaba to amma ka sa Allah gaba ka gani haka annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi duk wanda kaga ai shiga gaban shi yasa Allah baya ne amma in dai ka sa Allah gaba kai shikenan ai ƙarya ta kare bori ya kashe boka to babban tsarki shine tsarkin zuciya a same ka kai musulmi ne mai imani mai haƙiƙanin dogaro ga Allah subhanahu wata'ala ka abi haru ka ce kai a inda na sani na yi kaza wannan kalmar kuskure ne ko kuma a ce kawai tsotsai ne kawai katari ne wannan kuma ina ji ami bayanin su can baya ko sai mala yake wasiyam da azumi wanda cikin ibadu annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk wata ibada da bawa zai yi tashi sai Allah yake banda azumi Allah yake azumi na wani ni nake tata ma musulla da azumi ba tare da na auna ba amma wani azumi azumin da aka yi da Allah azumin yini guda yana karkatar da mutum daga wutar jahannama tsawon shekaru 70 ko zamani 70 ko 70 makamanta haka in ba naman shi hadisi ba azumi na yini guda yana nesantar da kai daga wuta zuwa aljanna in kayi dan Allah ka ayi azumin nan yau babu da la hawla ba kace ranar da ake yau mun wahala lalle ko wahala tunda buke da Allah ba aba malam shi yankin Makka Madina ana azumi ka ga ranar da ake yi kahin ka kai can gona a ga da sa'alit ka ji irin ranar da ake kana nan maradi kai ta cikin wahala kuke to Allah subhanahu wataala ya kama muna lalle ya kamata mu gane azumin nan ibada ne to amma duka wannan sai mutum ya samu wancan tsarkin na zuciya shine bai hada Allah da wani Allah subhanahu wataala yana hakura kan kowane laifi in an mishi amma ban da shirka duk wanda ya mutu yana shirka Allah ya ce to kuma ni da shi har abada duk rahamar da kuka ji Allah yana yi ce to shi ba shi ba ita ya yanke ta sai sa kakka yarda wata matsala rayuwarka ta saka shiga bibiyar bokaye ko malamin tsulli ba ga yara wani kazami ya ta baka wahala cikin rayuwa ka je kasashen duniya ka karatu kana da mulika amma yace alaji abin nan babu kyau kai kuma ai dan ma dan ma kana da ada uwaye amma tsohuwa tana nan da ko eh kullum ma sai na gurin ta haba shi yasa yayi sama wasu kama kama da ƙaryace ƙaryace na banza da nauyi amma wallahi in dai ka maida al'amarin ka ga Allah zaka rayuwa rayuwa mai daɗi duk wanda yake ma kala ka maida mai raddi daidai irin abin da ya ma wallahi bai isa ya ma komi ba kowane ne shi kowane ne shi kan ba abin da zai samu ka annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da kaga ya same ka to da abin ba yadda za a ya kauce ma wannan abin yace kuma duk abin da kaga bai same ka ba kuma har abada ba yadda za a ya same ka amma ga wanda ya ni ga wanda ya mai da al'amarin shi ga Allah mun fahimta wa wanda shi ma nan da muka zo cikin bayanin kaddara ayi mun yi shi sai malam mai akhdari yake cewa thumma ma za yajibu alayhi ghayru ma taqaddama to wai menene yanzu ya zamana wajibi ga mutum wanda yake baligi ya sani bayan wannan abubuwa bayan bai shirka da Allah ya iya sallah ya iya wankan janaba ya iya arwalla ya iya azumi ya yi duk wani abu to wai menene kuma yanzu ya kamata a ce mutum ya sani sai malam mai aka dare yake cewa wai jibu alaihi ya zama wajibi ga dukkan mutumin da yake shi baligi ne an yuhafiza ala hududillah ya kiyaye dokokin Allah wa yaqifu inda amrihi ya tsaya inda aka umarce shi wa nahayi ko ya hanu da abin da aka hane shi wa yatubu ila Allah subhanahu wa ta'ala ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala qabla an yasqata alayhi tun kamun Allah ya yushi da wannan mutum kaga bayan yanzu an ce ma sallah azumi zakka sai aka ce to ya zama wajibi gare ka ka kiyaye dokokin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa fa inna li kulli malakin hima dukkan wani mai mulki dukkan wani wanda yake wani ne yana da iyaka yana da frontier nashi wanda ba ya so a shigo wannan wurin sai yace amma na Allah subhanahu wa ta'ala maharimi shine abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya haram taka kuskura ka fada ciki shi yasa ka ji wani wurare sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa tilka hududillah wannan sune dokokin Allah ko wa man yata'adda hududuhu ko wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa Allah ce kaga duk wanda ya ketar wannan dokokin mun ce ka aje wurin bokaye saboda ya samu matsala ya tayi Allah yake to kai ya dauka ya mu ya makan shi ne fa mun ce ka ayi ka zayin Allah yake a kanka ne kai ma shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa to wa ma amartukum anhu ko fa'tu minhu mastata'tum da abinda nace ku zo to ku zo ma wannan abin iyakan gulgudu sai yace kuma wa ma nahaitukum anhu fastanibuhu duk abinda na hane ku da shi ku kaurace mishi ku rabu da wannan abu to kaga duk abinda kaji an ce Allah subhanahu wataala ya haramta to kasa kuskura ka fada cikin wannan abu mun fahimta uwa wanda kuma in ka fada hakika ka san ka zalunci kanka ne ba ka zalunci kowa ba sai yace wa yaqifu inda amrihi ya tsaya inda aka umarce shi to na akwai wani abu an ce ka tsaya inda aka umarce ka mun fahimta ka tsaya inda aka umarce ka kaka yi kaka wuce kaka tsara kuma kaka kikewa ka tsaya bakin nan to nan ne kuma ake samun mutane suna shigowa da wasu abubuwa cikin addini mun fahimta duk wanda kaga yana wani shegantaka a addini to ya ketare wannan dokaci ya ketare ta yanzu ka ɗauki misali ganin suna sai ka ji mutum ya ce wai matar ba ta da lafiya don haka zanen sunan na sati biyu za a yi wallahi ce ka sha kashi in baka tuba ba ko mutuwa sai sai an yi wannan abin da ake ko kai ka mutu in dai akwai ragon ko ba ragon sai an yi abin da shari'a ta ce a yi ranar bakwai ba wai wai ta kwanta rashin lafiya ba ya ma nan da sati biyu ta tashi daga rashin lafiya ko ko kun yi magana kun yi yarjejeniya ne da Allah nan da sati biyu a ɗaga ta tashi a mun fahimta yan uwa to kadiba mutane suna shigowa da wasu abubuwa ne cikin addini hatta zanen suna da ake na masallaci wallahi babu shi kai wanda kai wajen da kai cikin masallacin kwarai da gaske kawo zara ta ci gida go haka nan ne ai karatu muke tunda an zo can sai ai bayani haka nan ne har wallahi ba kwanda kai wajen wani yake kun san me yasa ce a'a yace ai shi wajen da ake yi da aka ce babu kyau kun kuma da kanan bani wai sai kuka ce a shigo ma daki Allah aiko mun fahimta duk wani wanda zai kama wani tarkace kan wannan ka ce wai dan Allah ina ne annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai aihuwa yace malam Abubakar kai ne na ijina a gama mutane na samu Fatima ko Zainab ko Ibrahim a ce musu kuma ina bara addu'a kuma an jima akwai daure hannu babu shi kawai mu ga mu juna gaskiya kai in ka kai kai kai kai amma wallahi babu babu shi wani ya ce kaji wata sabuwa to ku ka ci ai karatu ai ko a karatu muke yi da ba mu ne muka shikenan mu ne muka kawo shi da na wajen ne to da aka zo na wajen sai aka ga kai bari da a shigo wai ka a tara mutane waje amma a tara su masallaci su kuma su mal Ahmad Almi ƙarya gindi kai subhanallahi wai ka san wannan zanen sunan na masallaci hada goro da dabino ake kawo ha a bali mu wani abu ya sa aljihu ko ba ai kai ma Aisha baka ko a'a ana ba da mun sani mana to kaga wallahi bin kalahiya zaman kalahiya ko ka bi shirya annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka yarda kawai za ka ɓata da kowa kanka ba annabi haka sahabbai suka yi suka zamna lahiya sai Allah ya ce ya yarda da su amma yanzu mu dukkan muna sai ƴan kaɗan daga cikin walaya sunna mu ta ƴan tare shi ko ta muna yi daga kaje na ahlus sunna ne shi cuta ya ce ga za a shi yasa ake bayyana sunna shi wannan wannan amma inda zai cuta ne man cewa ke shi ahlus sunna ne a ka san abubuwa akwai sabanin malami akwai saba shi sunna na ƴan tare shi ne akwai sabanin malami amma dai inda ya ga zai buguwa sai ce a abu ɗan ijala ne eh biyawa daga cikin wallahi ba da gaske suke sunnan ba mafi yawanci da kaga sun bayyana sunna sai an tayar su ne haba malam ko kai ba ka gani yanzu ga kaza ga yayi ta kama wasu tsarkace tsarkace shi yasa wani malami da yake son sai ya kare wannan kina ta abun sauki ke gare shi amma annabi aihuwa annabi yana da iya abubakar yana da iya umar yana da usman yana da sahabbai suna da to dan Allah ko a wa'azi kun taba ji an ce to wanga ba yana mun bayanin zanen suna annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kai kaga to uwa uba mai maulidi yace wai shi ma zanen suna yake to kaji kuma wata sabuwa shi ma kai abinda ake hada babu shi kuma da shi zai hoke waye wani abu abubuwa dai ne wanda ga sunan muna ta rayuwa ciki wallahi sai mu yi da gaske kawai ya zama in dai ya tabbatar ga annabi ko kawai ka jure ba wani wanda ya sai ma abin da Allah bai ma ba kowane ne shi duk wanda ya zo to ai malam dogo ina kallon abin nan an jima ana yi kuma yanzu kai tsaye kun ce ba a saka ta alaga ta malam abin sauki ke gare shi mu mun jima muna ta neman inda yake a lissahi ne ba mu gani ba amma tun da ka gan shi zo mu ɗau mu yanzu ma lura shi kenan ba sai ce a ai baka gane ba abin da ake yi uwaye da kakanni saka ce to mu musulunci muke suna a wurin mu ibada ne shi kenan kawai alallaba shi kenan alallaba kai ma Allah sai ya lallaba da kai ai shi yace ai haka sai kake kallon na Allah bai dace ba na wasu ne ya dace shi yasa in kun san ku shirya irin wannan karatun ba mu bari kwarai da gaske dan da abin da ya kamata in mun zo mu bayani kawai bayani zabe wanda dai taba daɗi taba daɗi wanda ba taba daɗi ba kuma baya da zai da eh sai dai ka ce malam ku sai ku ba mu masallaci kai sa Ahmad ciwa ciwa ce suke baka wani ba ke ba su ba ba wata nake yi ba da Allah ba a badawa har da shirken da biro da gora ake yi a gora dan ma'arme eh shi dan ma'arme ko coci ana yi ba musallaci ba dalma arme ba wani shi dalma arme za su iya dalma arme ko ina asali ma me ake ce ma dalma arme shi ma nan mutanen mu da sun kuskure to yake yi sai ce dala sarki ina da dalma arme a bani mota takwas da direbobi saboda ina da jama'a wai saka dalma arme na ba ta ka amsa shine dalma arme siga kawai duka wannan cikon umarni ne ake yi shi yasa ka ji kalmomi ne wanda annabi ya ce ba a wasa da su a ce na baka iyata bakin da mutum ya ce ya amsa wallahi ta zan matar shi shikenan ko ba sadaki ko a yanzu gwada ce ka ba ma za'a da ka gani ba a ba a sam sam sam da ka ce irin cikin wasa mutum ya ce ya saki matar shi duka ba a yi daga kace mal ahmad wannan ai yariya na baka ita bakin da yace to nagode nagode Allah saka da alheri ta zama matar shi ya amsa shi ke nan can sadaki can in ma sai ta tsuwa za a magana sadakin duka ba matsala bane shi sadaki ba dole ce da shi ake arme ba za a iya arme ba a sa sadaki ba kuma ba a ga nawa bane sai ma can daga baya a ce kai ji alman nan da muke bu mi magana sadaki ba zo mu magana ji zaka bada kwarai da gaske tawo ba shi yasa kuka ji ba an zo ba da sadaki sai a ce me ne ake cewa lakadan ko ajalan ko me ne eh wai kudi hannu ne aka ba ko ba shi ne a ce kun ga ana arme ba shi ko to za a iya arme ko da ba a gaisa sadakin bane ba kwarai da gaske Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu sai mutum ya tsaya inda aka umarce shi kaga da goro da dabino duk ba su cikin dar ma'arme wani kudin dar ma'arme duka ba ai ko addu'an nan cikon umarni ne kawai ana tawassuli ne ana nema albarka ne amma bakin da aka yi wannan na baka na amsa shikenan an gama kawai an gama da Allah in aka yi haka ba sai iya ta kusa wata uku gidanta ba sannan ka kira dangi ka ce an ta hani na wance ban ga muku ba a fita har da wata nawa ni da Allah ba sun huta ba kai ma ba ka huta ba amma yau ka ce za ka arme ka ga dangin ka hannata na cewa za su sai sun zo a a a abun dangi zumunci wa ai sai a ba laifi bane ba amma fita shi yasa Allah ya kan malam gumi yace mutane da sun gane sai ka ga in kana da abu kai mai in zaka almi sai su yi mota su taho ce da zaman su ga suka alhado kudin suka ce to abu kai ne su samu damar zuwa ba amma ni suka tura suka ce ga wata dai san mini kai hakuri yaya da su zo su duka wa ka da suka musu masauki ka kaza ka kaza ka kaza har kudin mota sai ka musu ya ba ka hi kallon su da kima ba a kai wani na ga kokari wa su ne dari ni suka aiko mun amma da su zo su cika ma taro wai ina kai wai babu miya nan wai duka rikice kai kuma to rishin bin sunna shi ya kama haka amma ana walima na arme shi kuma walima na arme asali ana yin shi ne bayan ayi arme to shi ma haka nan ne bayan ayi arme akalla da kwana uku sai kai walima ka dauki adabu lifaf na mala albani ka gani okay baba a cikin muke rayuwa kuma abin da ya taimaka mu rayuwa cikin kuskuren su ne malumanmu don duk da su ake damawa ana sha su ma kamar sun biya ma al'adun mutane a dai a dai kawai amma da sun yi tsaye a rinka canza wasu abubuwa da an samu gyara tsarai mala ana da ko da magana eh eh kana iya kamun ko gobe ne kwarai da gaske to kuma kaga ana walima na almi kuma babu da suna kwarai da gaske ina yake ka taba kanan tsawa ne kana ɗaga kai to babu shi shi ma ni dai alhamdulillah ɗan leƙe-leƙen da ne ban sai ma cikin muktasar cewa yi an kyamuci ma walima yace wa yukrahu amalu ha walimatan an kyamaci ma amalikiye ba tuwa tuwa bace suke kuna ba su kudin zanen suna za a ce babu kyau muna magana wai ifu inda amri ne karatu ya biyo sai magana wancan malam kana iya mun walima ko gobe babu matsala insha Allah sannan eh kwarai da gaske sannan kuma in babu hali ba dole bane ba magabata da yawa sun yi alme babu walima mun fahimta sai addu'a bakwai da addu'a bakwai da addu'a arba'in da ta talatin babu ta akwai ta sati ada ta shekara ko da ta arba'in da ta uku ana uku kuma ka lura wannan addu'a in kana so ka gane ka bada kuɗi biya in baban ku ya mutu kai sa kun wallahi ɗari bakwai sai ake liman tayyawa sai sai ai ɗari biyu kun ba shi kuɗi da yawa dan Allah addu'a nan da ake wurin mutuwa take ji ana ai kun wallahi ɗari kahin kai uku ya rabi ku ɗari bakwai da sha uku ya rahamani ɗari ka wallahi kahin kai goma liman ya ne a karatun ne sai ka rasa wani karatu ne su kaɗai suka san shi boko kai yanzu dan Allah kun wallahi ɗari kaga kowa ya sa akwai tuwatuwa cikin wannan to amma kuma kana ga da mun sa akwai tuwatuwa kowa ya yi shiru kana kallo haka za ai daga an zo gidan ku ta kace malam dari kace kuma ni ko uku bin yi ba haba malam ko dai kullu kullu kullu in za a ciwa dari ai da yawa
sai su ba ɗan wa mutanen muske ɗari ba kuma ce su ɗin akwai wanda bai iya ba shi yasa da abin da yake ba addini yanzu ka lura yanzu duk wanda aka ma mutuwa musamman lokacin da shinkafa ke tsada kwarai da gaske yanzu damuwa biyu yake shiga wataƙila ma damuwa guda tafi guda shine abincin da zai ba mutane a yi mutuwa har ma ya mance da wancan ɗan uwan nashi da mutu yanzu damuwar shi wai mutanen da ke zauwa ya za a yi da su kaga wani nauyi ne wanda a sunna wallahi musulunci sauƙi gare shi kai da aka ba mutuwa ka ɗauki aka kawo jana'iz ka gani da ruwa aka ce a rinƙa yauwa ana kawowa gidanka ba ka dawa ka ba mutane ba kika wannan saran babu mai kaji da iska wai babu mai ciki ka zuba ba wai babu mai ciki shi mutane suna ciki yana ike ka zo kana an zuwa wai abinci babu mai kika wannan abubuwa ne wanda suke ba daidai ba kaga kowa ya duke Mm. yawwa wa ya sa ku daman da abinda Allah ya to addu abinda ka tsora ma kanka Allah bai tsora ba ba ai dole ka wahala ko inna dini isra da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addini sauki gare shi kuma ba wanda zai rike addinin da zahi sai ya gallabe shi kai yanzu dan Allah sai ka ce addinin musulunci babu tattai amma mutuwa kuma a ce sai na ci da mutane sai ka ji ana ai izala ruwa ce roba ce a zamna lafiya ba shi ke nan ba koko amma mutuwa yanzu ka je wani mutuwa ka ga da mutuwa da biki babu bambanci ke da kaga tururuwa na ta sirki ne lafiya lau kai idan ba a kawo ba nan ba nan ruwa wanke hannu idan tsoro a rinka ba da lemu nan gaba wani mutuwa ko ma an fara ko to duka yanzu dai za mu tashi wa kifu inda amri yake nan cikin karatun namu na akwai karatu wanda yake mai yawa wanda wajibi ne kowane musulmi bakin da aka ce mai nan addini yace to kai ya kuskura ya wuce nan annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace to kai ya kuskura ya wuce shine zaman lahiya gare shi mu fahimta yan uwa to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ai na san yau akwai tambayoyi ai idan insha Allah ta'ala za mu iya saurarawa nan sai mu fara amsa tambayoyi insha Allah alhamdulillah na'am na'am to ya ce wai an ce zanen suna a masallaci bai inganta ba miye ya inganta abin da ya inganta a sunna shine a a hida ka sa ma ɗanka suna wani kamar yadda kun shi alqur'ani musulunci kenan ga Allah subhanahu wataala yana ba mu labarin lokacin da aka haifi Maryam bai ce ayi walima ba bai ce ayi kaza ba ni tace a ko da ta aihu ni tace wa inni sammaituha maryam wa inni u'iduha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim kaga ana aihuwar da abu na farko da zaka yi mishi shine ka ta bai suna kuma ba rasa suna ba ake yi kaji ana ka kamo kullun shi ko kai tafi kana rada mai kai hakuri in ya ga maka ce ka sunan ka kaza ba shi kenan ba sai ni sai kuma ka roki Allah ya tsare ma shi daga sharrin abubuwan da ya halitta wa inni uizu habika Allah ina roƙon ka ka tsare mini wannan tsiyatawa wa zurriyataha Allah hadda zuriyata ka tsare ta daga sharrin shedan ni Allah yake fataqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan Allah sai ya amsa mata addu'a abu na farko da zakai kenan sai ranar bakwai in an ce ranar bakwai ba ana nihin kwana bakwai ba ranar bakwai yanzu yau in aka yi yaro da sahe misali yau muna wace rana ranar laraba aka yi yaro da sahe to laraba ta shigo ɗaya ko alhamisi biyu juma'a tambi asabar lahadi a biyar litinin talata to laraba to kun gani ku kuka ce takwas ba wani ba ranar bakwai ake yin suna me ya ake ce ma shine zaka aske gashin kai na yara a aske in namiji ne a yanka a yi mishi kaciya a yanka mai rago biyu in mace ce a aske gashin kanta a muka kaciya a yanka mata rago guda ka ji amsa ga to sai kai a rago guda za a yanka wa mace namiji rago ne a inda hali amma to kira yanzu za a za a kira sallah wanda kuma insha Allah ta'ala sai zama daga rana irin ta yau muna nema alfarma ba dan mun kai amun ba muna nema alfarma a yi mana da Allah wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mahi sharrin abinci shine abincin walima dan za a hana wanda ya cancanta ba wanda bai cancanta ba yanzu za ka iya walima ka gayyace mu ni da ina tsaye kana kallo na ka san bani da yunwa amma sai ka ga ga almajirai can suna wato su abinci an kuma su an kama malan tare da mama ana malan ga abinci kwarin da gaske ai haka nan ne ko to ita kuma walima asali mabukaci ake ba ana gayyato wanda ma ya jima bai ci baran nan yake to amma yanzu ya ce kai malam na gayyato su gwamna abincin su gwamna ba ɗaya yake kuma da su malam haka kuma sauran su ma wanda ba kai su malam ba abincin su da ba za ka ga ga wasu suna nan ka ɗauko abincin suna wani ba mu saboda su baka kuwar laba ba gaba saboda wata kila ma baka gayyato su ba cewa za ka yan zaman fada ne a bari ce an ce a kawo musu to asali walima ana kallon mabukata shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mai shara abinci ga wanda ya cancanta ka bashi sai ka hana mishi sai ka ba wanda bai cancanta ba Allah ya dace da mu aha mala aika yi da tambaye ka kai ko wa alaikum assalam wa rahmatullah Na'am. wannan bai inganta ba kiran sallah da ake ma yaro a yi kira sallah da kunnan dama ko a tada da dama ko a tada kama da hagu wannan bu tabbata ba a sunna hadisan da suke bayanin wannan bu inganta ba ba wani kiran sallah da ake aya qur'ani ta ce wa inni sammaitu ha maryam wa inni uizuha duka wa zuriyataha min ash-shaytanir rajim kawai zaka samu suna ne ka roki Allah subhanahu wata'ala ya tsare mashi in mace ce ya tsare ma ita kamar yadda aka yi ma Maryam kuma Allah ya amsa adda hatta zuni annabi Isa aha shirka hmm hmm Mhm. Hmm. So. Ƙarshe dai. Zai ma kyauta. So. Aha. Mhm. na laya yawwa kaji ko shagen ne ke nan aha sai ka ce kwanda dai Allah in kunya Allah za ji ya ji shi dai kai yi wancan tsohon ka san me ya kamata wa'azi za ka mai ka ce ba ba a akwai wahala ya saurare ka to annan muhammad sallam ya hana a yi ma kowa da a wurin saba Allah ba mu kowa da a wurin saba Allah kowa ne ne shi amma kai ka yi mishi da'a an saba ma Allah suka ce baba wannan mene ne wanda yake ai yaro wannan in kadar ma ta kai da bala'i yayi gabas ka yamma kuma in dukkan ne sai ka ga shi wa cikin bala'i yake haka ne to mala sai kai shiga yi mai wa'azi ka shiga jami'a ayoyi da hadisai ce in ji da ɗaya zan ce shi kenan ba ba ɗaya zalan ne ba shi kenan ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya ga abu mara kyau mara adunkum munkaran falyaghayyiruhu bi yadihi wallahi din mai daukar wannan abu haƙin ya mutu da wannan abu Allah wuta zai shiga kuma bai fita wa ha abada kaga an ba ku wasu layoyi an ce wai kariya ne ga gida barawo bai shiga ruwa ma ga lokacin da shi barawo an ce ma bari ma dan ba sai da laya ba ake ai da na barawo har layoyin ya ta yanzu za ta ga da ake yi aha eh ka saba ma Allah ka tuba Hmm. Hmm. Eh. Na gida ne. Hmm. ai daman da kaji ai daman da kaji likita yake ciwon gida ne to kawai ka ta wurin bokaye ne bare da gaske in kai ahlu sunna ne sai ka ce bari ka kai amma ruqiya misali dan ka samu sauki bai halitta ba in ka tafi kai shirka ma Allah subhanahu wataala ka gane ba a baya halitta a yi neman magani ta hanyar abinda Allah subhanahu wata'ala ya haramta Allah bai sama bawa waraka shi ba cikin abinda ya haramta mishi shi yasa ko su ma kake kana walwadawa kakka yarda a sai da kai wurin bokaye kakka yarda da kai a kakka yarda a sai da kai wurin yan bori wa ya gaya ma ka ƙara kwana biyu nan gaba wallahi na san macen da aka ce sai za ta yi wurin wani boka ɗan gado kun ji ana gayin garin da ni ban san waye bokan ba amma dai boka ne da ta tafi da ta dawo ba ta warken ba aske ba nan da ta dawo ba ran ta mutu mun ce ba ma ta yi aikin da maganin kan balle a gane an samu lafiya ko ba a samu lafiya ba mun fahimta wallahi kakka yarda a sai da ke wurin bokaye a ce ga wata laya a ce ga wani magani ga wani kaza a'a kawai sai musulmi ne ka yarda wannan jarabawa ce kuma insha Allah in ka roki Allah zai yaye ma shikenan kawai ka huta sai ka sai ka nemi magani wanda ya halitta in aljannu ne a zo a maruƙiya ka roƙi Allah ya yi ma shi kenan kawai in magani ne wanda yake a soma ce ka zo ka zo kai ta tambayan magani kai ta yawan sadaka kai ta sadaka da ruwa ka hana idan ka kwana kai ta roƙo Allah ya yayi ma kuma menene ke damun ka to Allah abin nan ya yi ƙari na likitoci ma sun ce ya ƙarfin su to Allah kai dai abun bai yi ƙarfin ka ba kuma duk duniyar nan kowa ya kasa Allah kai kaɗai ka isa ya Allah ka yayi mun wannan abun da ke damuna sai Allah yake bawa na na isa dan haka sai na yaye ma ba abin da Allah yake so irin ka nuna mai ya isa ba abin da Allah yake so shi yasa kalmar nan ta yaro da suke cewa Allah ya isa ba abun wasa bane babban yabo ne kace Allah ya isa sai Allah ya ce ya isa tabbas kuma sai ya gwada ma ya isa mun fahimta ne uwa wannan ba abu bane wanda yake mai kyau dan wani matsala ya same ka ka kai wurin bokaye ko yan bori ko malaman tsubba da sauran annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa duk mutumin da ya tafi wurin boka ko dan duba da ya je sai bokan ya gaya mai magana bayyar daba ya ƙaryata bokan boka ya ce wannan matsalar taka kaza ne sai an yi kaza sai an yi kaza sai ka ce ƙarya kake kuma Allah ce ne ma albarka sai annabi ya ce to ka san fa za ku gaba da Allah ta kwana 40 tunda ka kare ta boka za ku gaba da Allah za ka yi ta ibada kana cikin tunisiyan tsawon kwana 40 Allah bai amsa kuma dole sai ka yi yanzu dan Allah ko dai kai ne mai gida shi gida masu ka kai gaba da kai kwana arba'in kuma dole sai ka baka kuɗin tuwo yaya za ka ji abin to balle Allah subhanahu wa ta'ala annabi ya ce ko kuma in ya gaya ma magana ka yarda ya ce ka ƙaryata ni ka ce ni ƙarya nake annabi ka ƙaryata annabawan da suka zo kamun ni ka ce ƙur'ani ƙarya ce Allah ma ƙarya ne saboda ka tafi wurin boka ya gaya ma magana ka yarda kaga sai mutum ya zaba eh lokaci yana tahowa akwai wani malami yana da awar sunna Allah ya jarabe shi da irin harkar iska sai aka ce mishi ai aljannin na gado ne akai akai ka san ita lahiya ba wai ruqiya bane ke bada lahiya ko magani Allah ne ke bada lahiya duk wani da zai ce ma ai ka zo mu muna da magani ƙarya ce wallahi a dai zo muna da magani a gwada in an dace to in kawo ba a dace da shi kenan aka yi aka yi sai aka ba shi shawara sai ya kai wurin yan bori aljannu na gida ne su za su yadda to sai aka tafi kullum in ya je dangin shi na gida suna wahana ciwon nan kaza kaza in ya koma wurin yan uwan shi ahalu sunna wallahi kaka kai wurin boka wata rana sai wa'ancan suka yi galaba kan shi saboda ciwo sai ta wurin bokan ɗan borin nan an ruha min zanin nan ana mai jirkai wallahi dan ya mutu kuma wallahi wuta zai shiga har abada bai tsawo duk aikin da ya kai a banza matsalar shirka in kai ta aikin da kai bayan rogajewa yake yi duk wannan sallolin da kai na shekaru to sun lalace yanzu ba a so ka ɓata su sai ka sake sabi kuma zunuban da ka aikata baya suna nan kai Allah wallahi ya iya hukunci eh wannan laifin wanda suka kai shi ne kuma yana holo dawa ya ci mutuncin su dan me za ka hada Allah da wani Allah da ya hiddo ni sai ina cikin cikin mamata shine yanzu zai kasa wallahi ya ce kun kai wurin wasu bokaye dan uwa ka diba yadda mutum yake rayuwa cikin ciki a Allah da ya baka kariya kana cikin ciki sai yanzu dan ka hito a ce bai iya kare ka a ce bai iya baka lahiya duk duniyar nan in tarki ce sai ka ji ana to abun wa sai addu'a daga kaji an ce sai addu'a kowa ya kasa ke ce Allah to balle wata ai karamar cuta ta ka kai kadai ma mun fahimta yan uwa kawai mu ta addu'a insha Allah ta'ala ko ma menene wallahi zai wucewa ko menene Allah ya ce ku roƙe ni za a amsa muku ba dan lokacin sallah yayi ba kuma limaman ba su matso ba da na ba ku wani kissa kaga tasirin addu'a malam wahid abdussalam ba ne shi ya kawo shi cikin littafin salimul batas ta tasalli li sahratul ashraf yace wata yarinya ce budurwa san magana ta dauke mata ba ta iya cin ko abinci sai an tura mata duk abin da za a bata sai dai ya zama na ruwa ne ba dai abinci ba shi kuma ya kware a bangaren ruqiya ya kware ya kware a bangaren sanin duniya aljannu yace da yazo saman kanta tana cikin likita yake tambayar ta duk alamomin da ake tambaya na iska yace ji ya mutu tambaya ba ta iya magana sai dai ta girgiza mushi kai ba ta da alaka da iska yace ya mutu tambayoyin alamomin kambun baka yace duka tace a a sai ya gane shi wannan babba ne akai ruqiya akai akai akai shiru yace ana nan sai lokacin sallar magriba yi da ya tsaye sallar magariba sai ya tsaya yayi addu'a yayi addu'a Allah ya wuba wannan lahi wannan yariyar lahi Allah ya bayyana mu wannan abin da ke damu wannan yari wallahi yana dawa daga masallaci muta magana ta amsa to ni ne kai addu'a wallahi akwai cutar da ko cikin me ake ce ma na'urar da ake kai ne likita na'urar da ake talla mutum a gano shi iskanan ko ne to wallahi ba ka ji ko na'ura ce take da matsala ku ga ma Allah shi ita ma na'ura Allah zai ba ta lafiya ba kai ba abinda muka karanta ne da Allah subhanahu wataala ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yi mana Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya kashe mu muna musulmi ya sa magana mu na karshe cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah ka kashe mu muna musulmi ya Allah duk musulmin da ke cikin wani kunci ko damuwa ka san shi ya Allah ka hiya sanin damuwar da yake ciki ya Allah ka yaye mishi ya Allah duk musulmin da ke cikin wani yanayi na rashin jin daɗi ko na rashin lafiya ko na talauci ya Allah ka yaye mishi ya Allah ka shirye mu ka shirya al'ummar musulmi baki daya muna addu'a ga uwayenmu ga malamanmu wanda suka rasu Allah ya yi musu rahama wanda suke rayu kuma Allah ya sa su cika da imani Allah ya raba su da kunya duniya da lahira ya Allah duk mutumin da ke taimakon musulunci da musulmai ta kowace hanya Allah ka taimake shi ya Allah duk mutumin da ke son kawo ma musulunci da musulmai cikas ta kowace hanya yana shirwa Allah ka shirye shi in kuma bai shirwa ya Allah mun damka shi a hannunka ya Allah ka yi mana maganin shi Allah ka zama da ƙasar mu nishiyar lahiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ya Allah ka kaskantar da kahurci da kahurai ya Allah ka kaskantar da kahurci da kahurai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh